أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومنشئ إمامنا لن أشكي تسر سيدنا موسى عليه السلام وتسبب في سورة القصص abin da ya faru tsakanin shi da fir'auna da abin da sahabansa da kuma waɗanda suka biyo su biyo su daga cikin Isra'ilawa kamar ƙaruna da kuma ladabi na mu'amala da Allah zai koya mana ko kuma ya koya mana a cikin wannan sura. Ubangiji a nan yana bayyana mana cewa duk wani abu da musulmi a rayuwarsa ta duniya yana yi an shar'anta masa shi kuma an nuna masa shi ne. an zane mishi zaɓi da ikon zaɓi
da ikon yi da ikon bari duk ba shi da iko a kan waɗannan abubuwa duka sai da izinin Allah da ikonsa da yardarsa da umarninsa. Musulmi kwarai ba ya yin wani abu sai da umarnin Allah ko kuma sai da izininsa. Ba ya barin wani abu wanda aka nema daga gare shi ko kuma ya aikata abin da aka hana mishi. Jiya muka yi misali halin kamar mutum ne wanda ya je goge fita. Kun gani zai yi abin da likita ya gaya maka, ba shi ne zai zaɓi magunguna ba, ba shi ne zai nuna hanyar da zai yi wa kansa treatment ko kuma magani da wata da ya ga dama ba a sai abin da aka gaya masa don ya ga wani magani ya ba shi sha'awa zai ɗauka ya ba haka duka abubuwa na duniyar nan abin da aka ce halal Allah ne ya zaɓi haka ya halatta mana shi abin da aka ce haram Allah ne Ubangiji maɗaukacin sarki ya zaɓan mana barinsa ya sa haramta mana shi sannan kuma duk abin da aka haramta mana alheri ne gare mu nan duniya da lahira abin da kuma aka haramta mana shi to masifa ne da bala'i ne da shafi ne gare mu nan rayuwa ta duniya da kuma lahira saboda haka musulmi na kwarai ya fi kowa jin daɗi da kuma aminci a wannan rayuwar da ta duniya saboda komai nasa an riga an tsara masa ba abin da zai kira da kanshi da zai ce zai yi shi wannan shine dalilin da ubangiji yana cewa a nan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ubangijinka shine yakan halitta yakan halitti abin da ya so ya zaɓa cikin halittarsa mutane ba su da iko su ce ma Allah abu kaza din nan kar kai sai ta hanyar addu'a roƙo ba su da iko su ce ma ubangiji abu kaza din nan kai sai dai da roƙo ko kuma kar kai sai da roƙo wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yasta ma kana lahum al-khiyar mutane ba su da ikon zaɓi ba su da ikon zaɓi kaza ko su zaɓi barin kaza ko aikata kaza sai idan Allah ya umarce su. Idan an bi wannan doka, sai ka ga ba mutumin da zai shiga nadama akwai shiga cikin ɓata rai. Komai na sai na tafiya daidai. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda wannan ne ya shar'anta mana wannan abu mutum a istiqara. سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هنا سيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن yana koya mana istikhara cikin dullam cikin dullamuran da muke so mu kamar yadda yake koya mana sura a cikin qur'ani yaqul yana ce mana idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghayri faridatin sai sallah raka'a guda biyu ban da farilla kamar fatiha da kuma wata sura ko kuma wata aya idan ya yi raka'a biyu din nan ya yi sallama sai ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmi wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika wato Allah ina roƙonka ina neman shawara daga gare ka, ina neman zaɓi daga gare ka, saboda iliminka da abin da ya ɓuya, kuma ina neman taimako da ikonka, don kai tana da iko kan dukkan komai, kuma ina roƙonka da fallalarka, domin kana iyawa ba zan iya ba, kana sani ba ni da sani. kuma kai ne masanin dukkan abin da zama gaibi. Ya Ubangiji, in kunta ta'lam أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو آجله آجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه يا أبنجي wannan abu da na ta niyya zan yi in dai ya tabbata a cikin ilimi ka cewa wannan abun alheri ne gare ni zamana na duniya da wasaccin duniya lamarin duniya na da lahira da kuma cin ƙarshen lamari na to ina roƙon ya ubangiji sarwace min shi kuma ka sanya albarka ka sanya min albarka a ciki in kuma wani kun ta ta'alam أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله واصرفه عني واصرفني عنه إلكم كافا ولا أبو تتالي قريني الروايات الدنيا كوكما الآخرة يا أبا مدينة كوكما تشين جيشا لمرينا نجباد نبايا يا أبا مدينة wannan abin sai ka kore shi da gare ni ni kuma ka kore ni da gare shi ma'ana ka raba ni da shi kuma ka sanya min alheri duk inda ka kaddara min wato cikin duk abin da ka ka yarda in yi shi wannan istikhara wato abubuwa a rayuwar musulmi sun kasu kashi biyu mu taƙaita a taƙaita kashi biyu kashi na ɗaya su ne abubuwan da mutum zai yi su ya gare su waɗanda alƙur'ani da sunna sun bayyana su abu kaza wajibi ne ka yi shi abu kaza mandubi ne shi ma ka aikata shi abu kaza haramu ne ka bar shi abu kaza wato makruhi ne shi ma ka bar shi abu kaza mubahi ne an baka zaɓi ka yi ko ka bari to sai aka shiga cikin wasu lamuran da mutum ba zai san su ba yana da niyyar aure yana da niyyar yin kasuwanci yana da niyyar tafiya yana da niyyar yin kaza ko barin kaza to a nan ba za ka ji gun boka ne ka neme shi ka ce ya yi maka dubi a ƙasa a kasan abin nan ba an san dai wannan ilimi ne shi ma da zamansa amma ba kullum ne ana koma gare shi ba shi ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya masahabansa dangane da abin da dai wato mun san kyawunsa a cikin Qur'ani da hadisi za mu aikata shi ba wani abu abin da waje ba za mu yi shi yadda ya waje ba abin da kuma ya hannu za mu bar shi game da to akwai abin da ba mu san shi ba gaibi ne a wurin ubangiji madaukakin sarki shi ya za mu yi da shi za mu je wurin wasu mutanen da masu da'awar sani gaibi su ce mana gashi gashi ku yi kaza kaza ko kuwa za mu koma ga Allah masanin gaibi mu roƙe shi shi a zaɓen mana ba wai ya sanar da mu daidai ba a'a ya tabbatar da wannan abu wanda yake ya fi kyau a wurin da kai a zukatan mu lokacin da muke wannan addu'a duk abin da ya tabbata a ranmu a lokacin za mu gane wannan shi ne alheri da sai mu aikata shi akwai abu hanyoyi na sanin wasu mas'aloli ba gaibi ba ne wasu mas'aloli ne waɗanda Allah ubangiji ya kore su kamar misali saninka bayan awa kaza rana za ta faɗi bayan awa kaza rana tana fitowa bayan ranar litinin akwai talata bayan talata akwai laraba to ka san wannan tun bai zo ba ka riga ka ba da hukunci amma ba gaibi ba ne wannan abu ne wanda al'ada ta gudana da shi har muka haddace shi muka san shi kamar yadda dai in ka ga mutum yana tafiya yana kunshiya yana karkata yana kaza yana kaza ka san da yayi wata niyya yana sai wani abu ko gudu ko kuma ya kaje wani abu wani mutum ko kuma dai afka ma wani mutum ko yayi shi in ka ga mutum kuma da nisa kana san yana kunshiya ya zauna ya tashi daga nesa ya ce ko wanda zai dinga gaskiya lokacin da sallah yake yi ba za ka ce ya hauka ce ne yana wannan harkoki wadda ba san kansa ba za ka ce a wata ce da sallah yake yi in kuma kana da agogo sai ka san a wannan lokacin sallah ne ya sa wannan mutum yana san to kaga waɗannan duka ba gaibi ba ne kamar mun san ke mace ta yi ciki bayan wata watanni tara da kwana goma misali ita al'ada yakan kawo yakan wato yakan rabu za ka haihu ka ga wannan ba gaibi ba ne saboda haka gaibi in na harta abin da san san ba wani dalili ba wani kama ba wani hujjar da za ta kai ka gare shi ka sani to ka komar da shi ga Allah ta hanyar istikhara da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya maka za ka yi raka'a guda biyu banda farilla banda farilla sai ka karanta addu'an da zai kowa ka ya faɗa sannan ka yi tunani abin da ya tabbata a ranka wannan shi na abin da Allah ya zaɓa maka to a nan ubangiji na ce wa rabbuka ya kulu kuma ya sha wa yasa ma kana lahu musira wannan ko da kike ana magana da waɗanda su kafirai ne amma ya shafi kowane mutum duk mutum wannan abu ya shafe shi kuma yana buƙatar sa سبحان الله وتعالى عما يشركون Allah Ubangiji ya ƙarƙata wa ta'ala ya ɗaukaka daga abin da suke haɗa shi da cinan shirka. Shi kaɗai ne ba shi da tuni, ba shi da magaji, ba shi da mataimaki, ba shi da wani waziri, ba shi da wani komai da ba shi da wani wanda zai ba shi shawara. Shi ne zai kan ba ya kan ba kowa da kowa shawara.
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون wa mutane da ba su ɗayarsu su sani duk abin da suke koyi da shi a zukatansu Allah na sane da shi saboda haka kada ka yarda ka ce abu kaza ɗin nan zai yi shi babu kuwa tare da ni kuma ba wanda ya sani zai yi shi a'a akwai wanda ya sani shi ne Allah Allah kuma ya sani yakan sanar da wasu mala'ikunsa ba ka ba kai kaɗai bane kana rayuwa a wannan duniya kamar yadda hasri yana ce mutum a mutum shi kadai ne a duniya wannan ƙarya ne mutum ba shi kadai bane Allah yana tare da shi saboda haka duk abin da zai shiga zuciyarka ka gane shin baya kawo ka baya jawo maka laifi ne wurin Allah ka aikata shi in kuma Allah ya jarraba ka da shi an kawo maka don ka gani ƙarfin imaninka za ka yi ko ka bari to ka bari ɗin وربك يعلم ما تكن صدورهم ubangijinka shi ne kaɗai masanin abin da zukatansu suna koyewa ko kuma ubangiji ya san abin da zukatansu suna koyewa to ma yanzu da abin da suke bayyana a duka
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة shi ne Allah ubangiji babu abun bautawa da gaskiya sai shi dukkan godiya ya tabbata gare shi makomansa kuma gare shi a nan duniya da kuma lahira cikin farkon lamari da ƙarshen lamari duka gabaki ɗaya godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wani haka kun hukum kuma hukunci shine mai ikon ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne baka da iko kai tunani ka ce abu kaza dinnan halal ne ni malami ne wa'annan ƙananan abubuwa ina yi hukunci cikin zuwa ba kuma a'a a can ubangiji yana ce maka wala taqulu lima tarfiku alsinatukum alkadiba hadha halalun wa hadha haramun litafkaru ala allahi kadib inna alladhina yaftaruna ala allahi kadib la yuflihun saboda haka ne tanci hukunci daga bagaɗi cikin lamarin addini duk abin da za ka faɗa kamar yadda muka faɗa an tsara maka lumfashin nan fa taku ne wanda kana takawa zuwa lafiya saboda haka duk abin da ya zo ranka ka yi tunani ba zai jawo maka wani bala'i ba in halal ne dole wato ka yi aka aikata shi ka halal in haram ne ka bari kuma lokacin da kana karatu kana bayanin ilimi to bai kamata ka mai da ƙur'ani dandali ne na son kai da bin son zuciya kamar da shi wuri ne na zage-zage da habarci da ɓace-ɓace. Banda Najeriya babu wata ƙasar da Allah ya mata bala'i da wannan. Mu ‘yan Najeriya ne ko in wani ya samu ɗan abu kaɗan na sanin larabci ko kuma kaɗan na ilimi ilimi ko kowa abin da ya samu kaɗan ɗin ne. وما أوتيتم من العلم إلا إيه قليلا saboda haka don abu kadan mutum ya samu sai zauna ya mai da kanshi alkali ya yi hukunci akan mutane wayannan ƴan wuta ne wayannan ƴan ƴan aljanna wayannan wayannan madaukaka ne wayannan madaukaka ne to wannan duk Allah bai yarda da shi saboda haka kada ka yarda a cikin harkarka na ibada ka ba ko kaɗan ɗan ko kuma son zuciya kana cikin abubuwa guda hudu wanda dole ka mai ka yi la'akari da su kana cikin duniya to idan ta fuske ka ba inda za ka ji ka ta ta fusko ka daga jin ta Allah da sai aka mutane kuma haka ne rai ita ma haka ne son zuciya shi ma haka wayannan guda hudu in ba kai hankali ba sai su farda ka daga tafarkin Allah shi ne ubangiji nan yana cewa la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukm hukunci kan lamura gare shi ne wa ilaihi turja'u kuma ku sani gare shi za ku koma ba wai zaman mu na duniyan nan muna da yancin mu ce duk abin da za mu faɗa mai a'a za mu je wani wurin da ba mu da ikon yin magana ba lahira kan gaban Allah baka da ikon ka ce kaza ko ka buɗe ba ka ce kaza ba sai abin da aka gaya maka hakan kai ma a rufe bakin ka ce maka ba ko ka so su yi magana baka da ikon ka ce eh abu kaza din nan an yi ne sai ne wata nan da ba ku mun saka sai sai din kariya a'a ban da wannan ma akwai wani zamani ko wani zalihin bayan Allah wani Allah ya shi ana ce masa ibnu arabi hatim ya yi magana a kan magana wanda kake yi wata kan lokacin malamai sun ce a Allah wani zai auna ayyukan ɗan adam to magana ya za a auna shi wasu ce magana nan ba za a auna ba amma abubuwan da magana ya tosa su za a auna wasu ce a'a magana ma ana auna ana saɓanin wannan shi yake ai babu wani wani batun wannan duka ai Allah Ubangiji duk abin da mutum ya furta yana nan a rubuce, yana nan da kanshi da muryar shi da siffan shi da siffan tufafin da ya sa tsakanin sama da ƙasa. Wannan lokacin an ce ya yi wannan shirme ne na tufaye ko haukansu. Sun magana iska yana yage shi. Kuma murya ai arabu ya arabi ko ba a zauna minti biyu. Ya zai faɗi wannan. amma yau ga shi tarihi ilimi ya tabbatar da wannan duk abin da kake yi in an yi hoto sai ka ga mutum ya mutu amma in an sa shi ta da ɗin sai ka ga hotonsa yana magana yana kaza kamar yana da rai wannan ko har abada yana nan duk abin da ya yi nan wannan shirin ɗan adam kenan to shirin ubangiji ba ya fi wannan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa ranar kiyama Ubangiji zai sa wani bawansa a cikin samatinsa, cikin hijabinsa, sai ya tambaye shi, bawana, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, to amma ba zan gaya maka sa tsohon ba, nuna maka. Tun daga ran da ka balaga har yau, ga ranar ka zai abin da ka yi, ga kanan ka ga rigunan ka ga halinka ga abin da kake yi. ya nuna maka ɗaya da ɗaya da ɗaya da ɗaya har a gama. Ka yi zaune nan ayyukan ka ne? Dole shi ake ce ya Ubangiji ayyuka na ne. Ko kana in kare wani abu a cikin kashe ba haka ba kana mutunta wani abu ya ala Ubangiji wani ana mutunta komai. To, Ubangiji ya ce masa waɗannan abubuwa duk kayi ta duniya kuma na suka ce maka su. Ban bude asirinka ga mutane ko na nuna ka lokacin da kana yi. saboda kyakkyawar niyyarka yau ba na ya fi maka waɗannan abubuwa duka ba zan nuna wa kowa ba da Allah ya ba ta ya sa shi aljanna wa'inda suka saba wannan ku ba haka ake yanzu a fallashe su a bayyana su ga sunan suna ta ɓarna ka gani yau mun gane ba abin da a saman nan wajen atmosphere din nan da abin da zai tsira duk abubuwa suna nan Allah ya kiyaye mu da wai hukmu ne ya so zawo